إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 21 ga watan turka da hijiran manzon salasan daga makon zuwa madina shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab inda muka saba dukkanin ranar sulhu a tsakanin magariba da isha muna haduwa don tunatar da junanmu inda muke karatu a littafin at-tajrid as-sari littafin da babban malami Zainuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif azabili ya rubuta wanda a ahe shi hijira tana da shekara 810 ya rasu 800 Allah subhanahu wa ta'ala mushi jin kai da rahama ubangi ya sanya albarka cikin duk abin da zamu karantawa zamu karanta ya sa ya zama zuciya a gare mu ba hujja akan mu bayar rabbal alamin zamu tashi babu zakatu min al-islam haka ne باب الزكاة من الإسلام عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دعوية صوته ولا نفقه ما يقول حتى لنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق babu zakatu min al-islam imam al-bukhari Allah ya shi da rahama ya tarjama babe da hoto da fiqh wanda yake karkashin wannan cikin wannan hadisi babu zakatu min al-islam baban da zai bayyana mana cewa zakat tana daga rukunin ayyuka na musulunci har yanzu dai imam al-bukhari yana za noma yana lissafo mana ayyuka daga ayyuka waɗanda suke na imani don tabbatar da ƙaruwar imani da kuma cewa imani yakan ƙaruwa tare da aikata waɗannan ayyuka kuma sannan dukkanin waɗannan ayyuka ayyuka ne daga ayyuka na imani wanda aikata su alama ce a hili da take nuna imanin mai aikata waɗannan ayyuka an talha ibn ubaidillah daga talha ibn ubaidillah ibn usman al-qurashi at-taymi ɗaya daga goma da aka ma bishara da aljanna Allah ƙara yarda a gare shi ya rasu hijira tana da shekara 36 an binne shi a Basra yaqul طلحة بن عبيد الله يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متن يزوج مايكي من أهل نجد متمن ينا لغا متعن نجد نجد akwai najid wadda take ta fihama akwai najid wadda take ta iraki wanda hadisai wanda suke bayani akan najidu suna daga hadisan da waɗansu suke ɗaukowa duba da manzo Allah sallallahu ya nuna cewa daga nan wajejen ne ya tsalo karni shaytan kafan shaytan yake fulla sai suke dora wannan amsa najad wadda take kenan ta tihama wadda shek muhammad ibn abdulhab ya fito tana alhali kuma ana nufin wajejen iraki sadirar ra'as mutumin nan yana da barbutsatsen gashi ko kuma ka ce tarbutsatsen gashi ko rarrababbin gasu sukan kai alamun mutum ya yi bulaguro za ka samu cewa wanda yake da wadata ta gashin kai a halin bulaguro bai samu damar gyara gashin kan shi ba sai zama gashin kan yana rarrabe yana tarwatsi na kuma da wuyar sauti muna jin rurin sautin shi mutum yana magana daga nesa za ka ringa jin karan sautin amma ba za ka iya tabbatar da menene abin da yake hudi saboda ratar da take tsakanin kai da shi saboda haka nasu ma'u da wuyar sautin muna jin rurin sautin shi daga nesa kenan amma kuma wala nafqahu ma yaqulu ba mu fahimtar abin da yake faɗi shi yasa a ruwaya ta ibnu asakir yazo cewa yusma'u wala yafqahu ana jin shi amma ba a fahimta hatta da na har sai da ya zamanto ya zo kusa fa'iza huwa sai ga maka ashe abin da yake tambaya ya tsalu an islam rurin da muke ji wanda ba mu fahimta ashe yana tambaya ne an islam a dangane da rukunan addinin musulunci kenan yake tambaya a kansu wannan ya nuna son magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga addinin musulunci kuma addinin musulunci ba addini bane na ka miƙe kafa ka zamna kawai ba tare da ka yi ilimin shi ba kuma a hakan ka ce kuma kana son ka samu rahama ko kuma aljanna ai ta mai rabo ce wannan kaga tattace suke gari ya gari su je su amma duniyar yau ni'imomin Allah subhanahu wataala ga sunan wanda mun gansu wanda magabata ba su taba tunani ba kana kwance a ɗakin ka zaka saurari Qur'ani hizu 60 cikin da abin da yake hannunka zaka saurari mafi ƙwarewar iya karatun Qur'ani na duniya sai ka bude kana sauraron kayanka to kaga babu ni'imar da kai wannan sai ka bude littattafan da magabata sai da suka yi yawo suka zagaye duniya sannan suka same su amma kana zaune za ka buɗe a hannunka ka leƙa ka ga abubuwan da za ka karanta su ƙara maka imani sau da haka yayin tattaki tun daga wancan tun daga kenan yankin naje kaga ce aka min ahalin naje kenan ya tattaki zuwa mai neman ilimi wannan kuma abu ne sananniyar hila akan neman ilimi a cikin al'umma don ma mahimmancin ilimi har al'umman ma da suka gabata san bulaguro na annabi musa alaihi salam wanda ya zuwa neman ilimi lasma da wuya sautu wala na ma ya kula hatta da na fa'iza wa yasalu an islam ashe yana tambaya ne dangane da addinin musulunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi sai ma ki sala sai ce mai khamsu salawatun fil yawmi wal layla salloli ne lokaci biyar fil yawmi wal layla aini da dare ma'ana yana daga arkanul islam kenan salloli lokaci biyar fil yawmi wal layla ma'ana yana tambayar kunna addinin musulunci ba'ado kenan bayan shahadata saboda ya tabbatar kenan da kalmatu shahada kenan bayan waɗannan simi ne ne kuma sai ce kamsu salatu filiyomiyar laila salloli ne lokaci biyar ayini da kuma dare filiyomiyar laila ayini da dare faƙala al'alayya bai ruwa wannan mutum sai ce bayansu akwai waɗansu a kaina ƙala lama ke ce a bayansu babu wasu sallolin da suke wajibi kanka illa ta tsawa sai dai wanka ya ta tsawo wannan sai ke nuni akan cewa kenan bayan sallah ta farilla salatu duha salatu wutr duka waɗannan ba su daga abeban da suke wajibi saboda hal alayya ghayruha akwai wani abin da ba su wanda tilas ne yana yi daga sallah la illa taqawwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sa sai ce bi wasiyamu ramadan sai kuma azumin ramadan qala hal alayya ghayruhu yace bayan shi akwai wani azumin da yake wajibi kai na qala la illa taqawwa ma ke ci asiri in kai taqawwi wannan kuma in kai taqawwi alkhairi ne gare ka daukako daraja ne قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاه ما كي ambata mai zakka قال yace hal alayya ghayruha ko akwai wata wani haƙi wanda yake na wajibi a kaina bayan ta ƙara la illa ka tsawa shi yasa wasu suka ce a dukiya babu wani haƙi in ba zakka ba wanda kuma ya tabbata kenan akwai haƙi a dukiya bayan zakka shine ciyar iyaye da makusanta qala fa adbara ar-rajulu yaqul mutumin sai juya halin yana cewa wallahi la azidu ala hadha wa la anqus ina mai rantsuwa da Allah ba zan dada ba ba zan rage ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afalaha in sadaqa amma kin sara sai ce afalaha ya rabbanta in sadaqa ma'ana ya rabbanta ya samu aljanna saboda qad afalaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un karshe Allah ya ce ulaika humul warithuna alladhina yarsuna alfirdausa hum fiha khaliduna sai da afalaha ya samu aljanna in sadaqa ya har yayi gaskiya a cikin wannan sau da haka kenan in har ya yi gaskiya kenan wannan ya tabbatar mai da aljanna a wata ruwa ya zo aflaha wa abihi in sadaka shi da mahaifinsa sun rabata in har ya yi gaskiya cikin waɗannan ababe ma'ana ya tabbatar da kenan waɗannan abubuwa wanda hadisi za mu fa'idanci cewa kenan babu abin da yake wajibi kan mutum kamar salloli wanda suke na farilla da kuma sauƙi na addinin musulunci ta yadda ba farlanta ma ba duk waɗancan abeban da za ka yi to abinda za su jayo ma ƙara kusanci gurin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa bai kusance ni da ibada da na fi so kamar ibada da na wajabta mi na filfili amfanin su wala zala abu ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa ba zai gushe bai na kusanta ta da na filfili hatta uhibbu sai kuma na kaunace shi su za su kusantar da bawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna dalilin kenan na filfili saboda haka sauki na addinin musulunci babu abin da aka wajabta ma face waɗannan salloli kawai sai kuma abin da ya shafi azumi na ramadan sai kuma zakka saboda aiki hajji ma sai Allah subhanahu wataala ya hore maka ne shi yasa ne man istata alayhi sabila zai iya yiwa ma kana da kuɗin amma kuma bai wajabta a kanka saboda waɗansu dalilai shi yasa sai ce la azidu ala hadha wa la anqus ba zan rage ba akan wannan ba zan ƙara ba akan wannan sannan kuma ba zan rage ba shine sai maki sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka tabbatar da abubuwan da suke farilla wanda ubangiji subhanahu wataala ya wajabta maka in dai har ka tabbata akan su ka kiyaye su kenan suna shayo ma bawa samun gida aljanna wannan yake nuna kenan saukin musulunci a wannan hadisi zamu fa'idanci kenan yin bulaguro dan neman ilimi abu ne wanda an shar'anta shi shi yasa wannan mutum aka ce daga nashi ya tashi yanzu kuma ka leka dan lokutan da yazo tambaya na sarsama ke ga mai musulunci kaga babu wani ka'idodi da wani sai ka kiyaye kaza sai ka wasu luzum da waɗansu abu addinin musulunci abu ne wanda yake sahal ba a raba a tsananta ma mutane addinin Allah sauki ne saboda haka mutum zai zo daga ƙauyensu ya ma ma'aiki tambayar da bai wuce minti biyar ba ma'aiki tsara sai ba shi amsa shi kenan ƙari kuma ya yi addinin ya mutu ya shiga aljanna sai kuma hakuri na manzo Allah sallallahu mutumin tun daga nesa tun daga nesa mutumin kaga yesu mu da wuya sauti wa lafi ko mai gudu bai ma bari ya ƙara so ba yake ƙwalla kira amma ma ki sana sai ya tarere shi sallallahu alaihi wasallam kamar wancan ne wanda yace zan maka tambaya amma kuma wa wa mushaddidun alayka zan tsananta maka kuma ya riki daga matabu annabi sallallahu alaihi wasallam ina maka magiya da Allah ne halicci sama da ƙasa wai Allah ne aiko ka yace kware to kaza ya gama tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai bashi amsa yace to dai in naka kyale taguwar shi ke kaga ya tsare shi a titi ya ce kuma zan tsananta ya ce kuma kaza amma ne aka ga irin halaye na maki fa bima rahmatun min Allah lam tara wala kunta fadlan ghalidan ajli lam fadu bil hawli ayo ka sawara a ce kai ne wani zai zo ya kama sunan ka gayin shi ba tare da ya ce ustaz ba ko malam kowa ne kawai gayin shi kaga ai haka yi kiran ba wani wannan ba kawai gayin shi wane wane kwalla ma kira sai ka tsaya kuma ya rike abin hawan naka ya ce zan tambaye ka kuma tsananta tambayar ta bata da daɗi sai ka yi haƙuri ka gani har ma ya ƙara ma ma kai da shi ka yi haƙuri ma ka ga cewa ko zan tsananta maka saboda haka da kuma halaccin yin rantsuwa ba tare da an nemi rantsuwar ba tunda ka ga nan gurin sai sallallahu alaihi wasallam sai ya yi masa rantsuwa kan wannan nauyi Allah ya tsanshi da rama ya ce asibata lahul falah maki ya tabbatar mashi da alfalah aljanna li annahu atabi ma alayhi saboda yazo da wajibin da aka dora ne walaysa fi annahu idza zada bi zadin ala zalika la yakunu muflih ba wai ana nihin ba in yayi kari akan wannan bai daga masu samun aljanna li annahu idza aflaha bil wajib in har ya ci nasara ya rabanta a wajibi fa falahu bin nawafil ma al wajibi aula kaga kuma ya samu kololuwan daraja aljanna tare da yayi farilla yayi nafila kaga min babu aula a wajibi ma ya ci wajibi ya rabanta to kaga min babu aula tare da nafila ya samu wannan sannan wa abihi wacce ruwaya in ta tabbata ya nuna duk mutumin da ya kiyaye dokokin ubangiji subhanahu wataala to zai samu lada ba shi kadai ba har ma iyayensa saboda ai shi sa'ayi ne wahala ce ta iyayensa saboda haka dukkanin wanda ya aiki mai kyau aikin nashi mai kyau kenan Allah subhanahu wataala bayan ya ba shi lada kuma zai ba iyayensa lada saboda su ne suka zama sababin samu shi sai yasa sai ce wa abihi har ma da mahaifinsa saboda kaga ya zama kenan in har ya ci nasarar wannan to ya zama alwaladus salih alwaladus salih kuma kaga yana daga kenan wahala ta mutum ladan mutum bayan ya mutu wanda ba shi bai aikata babu tibawul janaiz min al-iman baban da zai bayyana mana mutum ya raka gawa a shi abin ne ta ma yana daga ayyuka waɗanda suke na imani kuma mai yin wannan alama ce da take nuna imani tare da shi sannan kuma imani kenan aiki ne ba wai kawai kuduri ba ne wanda yake na zici raddi ga wanda suke murja sannan kuma yakan karuwa in ana aikata ayyuka irin ayyuka waɗanda suke na imani kamar yadda yake raguwa lokacin da ya zamanto ana aikata ayyuka wanda suke na fasikanci ko kuma ma a rasa shi ga baki ɗaya lokacin da aka aikata ayyuka waɗanda suke na kafirci an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma ce sallallahu ya ce mani taba janazata muslim wanda duk ya raka gawa ta wanda yake musulmi kenan raka gawa ta wa ake rakawa ta wanda yake musulmi mani taba janazata muslimi wanda duk ya raka janaiza ta gawar wanda yake kenan gawa ta wanda yake muslim musulmi imanan tare da imani imanan ma'ana yana mai imani kenan yana da imani saboda sharuɗin karɓa aiki dole zamanto kenan wanda yake na mumini wa ta saban sannan kuma tare da ikhlasi ba wai yayi badan kar a ce ba gan shi ba ko bai je ba ko yadda wani mai mulki ne mutu ko wani alhaji ya mutu ko wani kaza sai a ce bari dai mu je ka aje ba a gan mu ba a gurin to ba wannan ba in ka je wannan baka da malada ko kuma irin masu tahiya don tsegumi ko kuma masu kaza kenan shi yasa ya kasa wa ta saban saboda shi ma dai sharadi ne kenan mu'minan muhtasiban kenan yana mu'mini sannan mai neman lada ba wanda yake neman mukafa'a ba in ta mu ta zo mu ma a yi taro ko wani na waya ya mutu mu ma a zo mana saboda abu kenan kamar biki sannan kuma wa kana ma'ahu ya kasance ma'ahu tare da shi wannan musulmin arwaya ta kushmiha ne shi kuma sai zo ma'aha kenan ma'aha tare da wa jana'iza kenan in ma'aha ne kenan jana'iza kenan tare da ita jana'iza kenan wa kana ma'ahu ma'al muslim wa kana ma'a ruwa ta kushmiha ni kenan ma'al janaza hatta yusalla alaiha har ya zamanto an yi mata sallah wa yufraga min dafaniha aka ida daga kenan binne wannan gawa din an yi sallah tare da shi sannan kuma ya kasance tare da ita fa innahu yarji'u min al-ajri zai dawo da lada bi qiratain yankin lada wanda yake yanki biyu na lada kullu qiratin misal jabal kowane yankin lada kwatankwacin dutse kenan misal jabal uhud kwatankwacin dutsen uhudu zai samu wannan garaɓasa ta lada da za a bashi wa man salla alaiha wanda ya mata salla sun maraja qabla an tudfan ya gagawa sai ya bi salla aka yi salla tare da shi amma yana da uzuri sai dawo saboda ba tilas bane ba kenan sai ka raka fardu kifaya ne an samu wanda za su je su raka su binne falillahi alhamdu kenan wa man salla alaiha sun maraja qabla an tudfan sai kuma ya dawo qabla an tudfan kafin ya zamanto an binne kenan da aka ce ta bi a mi don binnewa tunda takan iya yiwa ba dole balazum ne sai ya zama nan an mata sallah kuma sai ka bi bayan misali a sama abin hawa kana bayanta ko kuma a kafa kana gabanta ba lazum ba sai kun tafi tare da ita takan iya yiwa an yi sallah da kai a nan gurin amma hanyar da suka bi kai kuma ka bi ta hanya wacce take ta daban ko akwai wani uzurin da za ka biya amma sai ka je kuma a yi mi abin da ta tare da kai ko kuma misali an yi sallan ma sai zaman to wani uzuri ya hana ka shiga ko dai zama ga ya zama taron jama'a ko kuma ya zama ka kama hanya wani uzuri sai hana ka zuwa duka wannan kenan kana da ladan ka na wannan shi yasa ya ce man sallallahu alaihi wasallam marja qabla an tudfar kafin an tudfar abin ne fa innahu yarji'u bi qirat to shi kuma wannan in ya kafe shi yarji'u bi qirat zai dawo kenan bi qiratin da yanki daya na lada ya zo a ruwaya ta musulun asagharu ma misal uhud mafi karamci a ciki shine ladan kenan ya sha bambam amma karamin su kamar girman dutse kenan yankin lada guda biyu amma wanda yake karami kamar dutse wanda yake na uhud kenan shine zai samu ruwaya ta musulun kuma dai man salla ala janaza wanda ya ma gawa sallah walam yatba'ha amma sai bai bi ta falahu kira yana da kenan kira yankin lada guda daya wannan hadisi yana zaburar da mu a bisa sallah ta gawa da kuma raka gawa da kuma halartar binnewa gawa da kuma tattaruwa kenan dan aikata waɗannan abubuwa wanda kuma duka faradu kifaya ne sannan kuma iya daga aiki daga ayyuka wanda suke na imani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mu je ziyarar makabarta iya daga abin da zai tunatar da mu lahira kuma ambatan mutuwa uzkuru aksuru min zikir hazumul latar ku yawaita daga ambatan mai yankewa jin daɗi mai datsewa jin daɗi saboda haka yana daga abin da na gaba gaba mai ƙara ma bawa imani ka zo ka sa gawa gabanka ta mace ko ta namiji kana tana tana iya yiwa kai ne a wannan matsayin sannan kuma a ɗauke ta ko a kafaɗa ko a wani abu a tahi tare da kai shi yasa ma a musulunci abin da yake kenan a tahi da ita a kafa ana ɗauke da ita a kafaɗa ana gaggawa ana sauri to wannan zai fi razanarsuwa sai zaman to an yi tuna lahira sama da wannan kenan wannan da yanzu za ka ma gawa sallah a ji abin ne tare da kai za ka ga inda mai imani ne sannan dan allah ka yi to za ka ga wasu abubuwa marasa kyau mutum ya rage kuma ya yi ƙoƙarin kusantar Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai aiki ne daga ayyuka waɗanda suke ƙara imanin bawa imanin mumi daidai ya zamanto ga waɗanda suke shagaltattu dama mutumin ba don Allah bai yi shine za ka ga wani za zo ana binne mutum abokin shi ko aminin shi ko ɗan uwan shi amma yana ɗaga waya yana waya wasu ma za ka ga suna tsegumi suna surutu wasu suna abubuwa dai za ka ga waɗanda suke nuna mai bushewar zuciya to kuma zuciyar mutum ta zaman to ta bushe ka ta ƙare saboda haka babu wani kataɓas yadda wani mawaƙin laraba ke cewa tura wu ila jana'iz muqbilatin wa nalhu hina tadhabu mudbiratin qara'at sallatin li magharib ibn falamma ada falamma ghaba adurat atin yace in mutuwa ta zo za ta razana mu a lokacin da ta tunkaro amma sai mu shagala lokacin da ta bada baya kai ka ce tamkar tunzira ce ta tumakai lokacin da zaki ya kawo musu farmaki bayan ya tafi kuma shi kenan suka koma suka ci gaba da ciwonsu suka ci gaba da wannan yanzu to haka za ka ga kenan halin da yawa daga wanda suka samu ƙeƙashin zukata allah subhanahu wa ta'ala gyara zukatan wanda kuma mafi yawa shine abin da zaka gwargwadon kuma nisan mutum da gurin Allah gwargwadon nisan shi daga ayyuka na imani gwargwadon yadda zai samu kinkashewa da bushewar zuciya Allah ya kare mu wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a gurare ya fitar da shi a babu manin tazara janaza hatta tudfa wanda zai jira janaza har abin ne da kuma fadlul tuba'il janaiz fadlana kenan raka gawa wannan kaga shi yasa Abdullah ibn Umar sai ce lalle faratna fi qarariqa kathira a lokacin da sayyidina Abu Hurairah ya faɗi wannan sai wasu suka yi shakka suka ce akthar Abu Hurairah min hadisi Rasulullah sallallahu Abu Hurairah ya yawaita ruwaya hadisi manzo Allah sallallahu tun lokacin Abu Hurairah yana da rai aka dinga samu irin munafasa ta aqran wasu da suke ga yawan ruwayan nan ta hadisan Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sai suke ga to ya akai kawai shi shine yi mu yawan ruwaya kaɗan hadisa abu hurera kaɗan abu hurera sai juwan ya ce uwa na ansar aikinsu na lambu yake shigaltar da su muhajirun kuma kasuwancinsu ni kuma na lazamci manzala sallallahu alaihi wasallam baki abin da zai rike min ciki ba kuma wata rana manzala sallallahu alaihi ya ce waye zai shi hudu da da'in sa masa addu'a ba zai manta ba sai dina abu hurera shi hudu annabi sallallahu sai dauka yi ya wanne yayi ya wanne ya ce rike daga shi bai ƙara manta wani abin da ya ci ba ka gani da su kuma mafi yawa irin su aburayya da waɗansu mustashirku ne irin tambaɗaɗɗin nan da wasu yan tafi ne wanda za ka yi da yan shi'a wanda za ka suke suka abu hurera suke aibanta shi suke kaza su kuma wani akan jahilci ne saboda an bincike duk hadisan da abu hurera rawaito sai ka samu sun yi tarayya da waɗansu sabon wajen rawaito su illa hadisan da ba su wuce guda bakwai ba shidda zuwa bakwai amma duk hadisin da kaji abu hurairah rawaito ka samu aisha sayyidina ali dan shi a sai dinga karyata hadisin da abu hurairah rawaito ashe sayyidina ali ya rawaito shi ashe jafar bin abi talib ya rawaito shi ashe abdullahi bin abbas ya rawaito shi kaga jahilci ne to lokacin da wani zai sokin maka hadisin abu hurairah sai ya kale ka ai kaga sahabbai guda kaza sun rawaito shi a tabaka ta sahaba ba shi kane bane bai kade ta waɗanda ya kade ta ƴan ƙwarori ne ƴan ƙwarori ne ba sai kalisawa ba da yasa shi yasa Abdullah bin Umar sai ce lalle mun yi sakaki cin yankuna waɗanda suke na lada kaga aka ce karamin waladan da za a samu ne kwatankwacin dutse ne to amma wasu zaka ga za a yi mutuwa ma wani sai silale tsaye babu khawfil mu'min shine ko babu khawfil mu'min an yahbita amaluhu wa huwa la yash'ur baban da yake bayyana mana tsoron da mumini mai imani zai ji tsoron kar ya zamanto ya yi asarar ayyukansa ba tare da ya ankara ba kar ayyukansa su zamanto sun rushe na ibada ba tare da ya kula ba ko ba tare da ya ankara ba wannan iya daga abin da za ka ga mumine suke jin tsoron wannan shi yasa hassan basari allah cikin shi da rama yake cewa ba kowa bane ya kafin nifaqa illa mumin ba kowa bane yake amintuwa yake jin tsoro sai wanda yake mumini sannan kuma ba kowa bane ba yake amintuwa sai wanda yake sai wanda yake munafiki sai wanda yake munafiki shine abinda abin da yake cewa ibn abi mulaika yake ce adraktu 30 min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabai wajen 30 na riska kullum ya khafu nifaq ala nafsi duk suna ji ma kansu tsoron munafunci na minhum ahad babu ɗaya daga cikin sai kuna innahu ala imani jibril da mika'il da yake cewa imanin sa kamar na jibril da kuma mika'il yace babu ɗaya cikin saboda haka irin wa'anda ya riskan kuma irin su sai na Aisha ce radiyallahu anha irin irin su ne safan da yake cewa ya riska to kaga abin da aka sani ma'abuta imani a kullum mumini yana jin tsoro mumini ba mai amintuwa bane yana tsakanin al-khawf war raja dabi'a ce ta khawarij kenan amintuwa saboda su sako baya cutar da imani shi yasa nan Imam al-Bukhari sai kulla wannan dan raddi ga tsantsar murji'a kawai ragowar abuwa yana raddi ga murja da kuma waɗanda suke kenan ba su ba to da kamar khawaris amma wannan yayi shi ne don raddi tsantsa ga kawai murja wanda za ka iya samun aikin da mutum zai aikata mummuna ba wai shirka ba kuma ya zama ya rusa waɗansu hasanatu wanda ya zama to ya aikata shirka ita ce wadda asali take rushewa duk ga baki ɗaya abin da mutum wa man yashrik billahi faqad habita amalu ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون الله يتي دا النباون الله دا aka zano sun kaddara za su ma Allah shirka da aikin su ya rushe mun maka wahayi annabawan da suka gabace ka mun yi wahayi la'in asharakta layahbatan amal da za ka yi shirka kaddara da duk aikinka ya zamanto ya rushe to kaga ita shirka ita ce wadda kai tsaye take rushe ma mutum kina akwai saban da zai zamanto take ya rushe addinin musulunci shine kafirci yakan shafe musulunci ya zama ba komi kamar yadda shi ma musulunci yakan shafewa kenan kafircin da mutum yi kalmatu shahada sai ta shafe duka al-islam ya jubbu ma qablahu yana shafe duk abin da ya gabace shi saboda haka wannan yasa ibnu qayyim a cikin alwabil sayyib والرافع الكلم الطيب يا كل باب يجي ومهبطات الأعمال ومفسداتها yace abubuwan da suke rusu ayyuka suke bata akthar min an tubsa sun fi yawan a ce a lissafa yace walaysa sha'anu fil amal ba wai lamarin ba cikin aiki innama sha'anu fi hifzul amal sha'anin al'amarin wajen ka kiyaye aikin ka ne ma yi fusudu daga abin da zai bata ma ba wai yin aikin ba yanzu da muka zo ina ai aiki ne muke na imani karatu ne muke man salaka tariqa yaltamisu fi ilman sahala Allah bihi tariqa ila aljanna matkar mutum huwa fi salati man tazara sala kana cikin sallah matkar kana jiran wata sallah to ai nan sallah muke jira kuma sannan mun zo da mai sama qawmun fi baitin min buyutillah yatununa kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa hafatuhum al-malaika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allah fi man inda to kaga duk irin waɗannan innal malaika la tadaw ajriha li talibul ilm to al'amarin yace ba wai inna masha'an fi hifzil amal mimma yafsiru wa yahdu farriya yace wa in dakka habit al'amal riyaku komin kankanta ta kaɗan ɗinta tana rusa aiki wahu abubuwan kasira kuma ayyuka ko babe babe ce da yawa latin sarba iya takaita ta wa kaunin al'amal gairu muƙayyadin bitti ba is sunna ayyuka aiki ya zama ba a takaita shi ba akan sunna mujibin likaunihi batilan yana cancantar mu ake zama rusa shi mana amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun kaga shi ma na zama batil ko da shekara 100 kai ko da dubu kai kana yin shi ka dauki wani ka'ida wani aiki kana tafama kana wahala shekara da shekaru kaga ce yasa bayan abin zai burge ka ba huwa alladhi kha menene Allah subhanahu wataala ke cewa eh a a ba shi ba kalakar mota wala ya ta huwa alladhi wa huwa alladhi nago eh huwa alladhi khalaqal mauta wala hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya gwada wane ne zai fi kyan aiki kenan ba dumin ayyukan ba wani aiki ne mai kyau sai ce kauna al'amru ghayr muqayyadan bis sunna aiki ya zama ba a takaita shi ba da sunna shi mami kenan bittiba'i sunna aidan mujibul likawnihi batilan yana sa aiki ya zama na banza wal mannubi ala Allah ta'ala mutun ya dinga kwarkwara da aikin da ya dinga nuna ma Allah shi ko me yi ne bi qalbi mufsidin lahu yana bata aiki wa kadhalika al-mannu bis sadaqa mutun ya dinga ma kwarkwara da sadaqa wal ma'ruf da kuma nagarta wal birru wal ihsan was sila ufsidullah ka sare zumunci kana nuna kai mai ne yana bata shi Allah ya ce ayyuhal ladina la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha wa aktharun nas ma indahum khabarun min as-sayyi'ati allati tuhbitu al-hasanat yace mafi yawan mutane ba su san ba miyagun ayyukan da suke rusa hasanat kaga ya kamata ka sani kanka dauka annal hasanat yuzhibuna sayyi'at wa tabi'u sayyi'atan hasanat tamwa to kuma akwai sayyi'a wanda ita kuma take rusa hasana yace qarqala Allah ta'ala kaga Allah subhanahu wataala ce ayyuhal ladina la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'dan an tahabata a'malukum antum la tash'urun sai ce to faman dhannu biman قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه ya ce to mi kace zato ga wanda zai gabatar da wanda zai gabatar da maganar wani akan maganar manzala sarsa ya gabatar da karantawa wani akan na annabi sarsa ya gabatar da maganar wani akan ta annabi sarsa ya gabatar da salatin wani akan salatin manzala sarsa ya gabatar da wuridin wani akan na manzala sallallahu alaihi wasallam yace wa tariqati ghairihi wa hadaihi alaysa hadha qad habita amaluhu wa huwa la yash'ur yanzu wannan aikin shi bai rushe ba bai sani ba can wace aka yi daga murya sama da ta namsar sai aka ce zai rusa aiki to yanzu nan gurin mi kake tunani wanda ya gabatar da maganar wani akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mazhabin su ya gabatar da karantarwa wani ana ce mai annabi ya ce kaza ga sunnar ma'aki yana malamin mu kaza ce ga dariƙar ma'aki yana ce dariƙar mu mu kuma ai mu ma tamu ta annabi ce ka gani yanzu kai tsaye ana ga ta annabi yana ai mu ma tamu in ka bi can za ta kai ka to yaushe za ka yi kwanace-kwanace ya ce to yanzu wannan da Allah bai zaman dobe ya rusa aikinsa ba tare da ya sani ba shi ma kamar yadda wancan aka ce aikin shi ya rushe ba tare da ya sani ba har inda sai ya ce walam ya zarfi na shi ya ce amma a raina ban gushe ba har yanzu da akwai wani amin hadin mas'ala daga wannan mas'ala ɗin ya ce daga wannan mas'ala walam azal harisan ya ce kuma ban gushe ba har yanzu ina kwadai ala sawabu fiha akan in dace da daidai wa ma ra'aytu ahadan shafi fiha ya ce ban ga wani tsebare da warewar kadda ne walle zai ya zaharu ya ce abin da yake bayyana gare ni wallahu ta'ala alam Allah shine mafi sani wa billahi musta'an ga Allah nake neman taimako wala haura wala quwwata illa bi babu dubara ba karfi sai da taimakon Allah kale ka fa abin da fa wai mas'ala ce zai kutsa ciki tare da bai samu ba mai warka so sai kawo abin da zai warkar da shi sai kawo magana har yanzu dai ne kenan bayan wa'annan abubuwan da ya kawo bai wagamsu ba sai koma kuma a madarajin salikin bana manazil iyaka na amuru iyaka na sa'in a nan kuma sai kawo adilla wanda kuma suke nuni akan kenan cewa akwai sayi'a ba wadda kenan take rushewa abin da yake hasana saboda haka kenan da saboda bawa ya taka tsanza karka je ka raja'a ka ɗauka kawai ai kenan babu wani abin da zai zamanto ya rusa mun aiki na wanda ne mai kyau sai ya ce fa'in ƙila fa hal yalzamu minhu ibatul hasanatu bis sayyi'at wa hadha qawlul mu'tazila wal qur'an was sunna qad dalla qad dalla ala anna al hasanat hiya allati tuhbitul sayyi'at lal akas yace sabanin haka sai kuma ya kawo adillatul qur'an was sunna ala al muwazana wa ibatul hasanat bis sayyi'at sai ya ce wal qur'an was sunna ayatan qad dalla ala al muwazana wa ibatul hasanat sun yi nuni a bisa daidai don waɗannan aunawa da kuma rushewar hasanat bis sayya fala tadrib kitaban la ba'd bi ba'd wala yurd qawla bi mujarrad kawn al mu'tazila qalu fa qalu fi'l ahli al hawa wa ta'assub bal naqbalu al haqq mimman qala muna karɓar gaskiya daga duk wanda ya wani wannan ruddul batil ala man qala kuma duk abin da yake batil muna mai da shi ga wanda yake batil ne dan saboda mu'tazila sun tafi akan wannan to ba zai sa ba kenan mu kuma mi ya zamanto in har gaskiya ne ya zamanto mun mun aje shi sai ce fa ammal muwazana fa mankurun fi suratul araf wal anbiya wal mu'minin wal mu'minina duka waɗannan yace ammal ihbar qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa la tubtilu a'malakum yace tafsirul ibtal anan kenan ridda ake nufi يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى yace kaga wannan shi ma bujarar da sadaka ne sai zaman domi sadaka kenan ta zama ta baci yaka la tarfu aswatakum sai kuma ya shiga gahada sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam man taraka al-asr habita amal wanda ya bar sallar al-asr aikin sa ya rushe aisha tace li'ummi walad zaid ibn arqam wa qad ba'a bil ina wa qad ba'a bai'ul ina yayi ciniki wanda yake na ina nau'i daga cinikikika waɗanda suke na riba wanda yau mafi yawa ya yabu to sai zama shi wannan yayi irin wannan sai ta ce akhbiri zaid ku ba zai da labari annahu qad abtala jihadu ma rasul sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba ya bata jihadin shi tare da maki illa an yatuba sai fa in ya tuba illa an yatuba sai dai in ya tuba sai ce fa idza istaqarra qa'idatu shari'a in qa'ida ta tabbata anna min as-sayyi'ati ma yuqitu al-hasanatu bil ijma' a cikin sayyi'ati da koi masu rusa abin da yake kenan hasanat bil ijma' wa minha ma yuqitu bin nas akwai ma wanda yake rusawa tare da nas jaza an taubi ta sayyatul mu'awada hasana at-tauba yace to kaga yana halitta ya zamanto wannan sayyi'a wadda ta koma hasana kenan hasana wadda ta koma sayyi'a ana iya kuma gyara ta tauba in mutum aka rusa wannan in ya tuba to kenan at-taubatu tajibbu ma qablaha tuba tana iya maido mishi wannan abubuwa ko kuma mutum ne ya zamanto ya aikata hasana sai tuba yanzu da ya aikata zina sai ya tuba kuma sai ya rusa waccan tuba ya tuban masu to yanzu ga wancan zunubin nashi da wannan zunubin to kuma an samu lubuwa yanzu ga abubuwa guda tun da wancan ai ya bata shi hasanan waccan ta tuba ai babu ita ya rusa ta da koma aikata wannan aikin to sai kawo kenan dalilin da suke nuni akan wannan wanda kenan ya kamata mu zamanto muna faɗaki akan wannan kenan shine a nan gurin sai kulla babi wanda yake nuna mai imani yakan tsorata ya razana akan kare ji aikin shi ya rushe ba tare da ya sani ba ana abdullahi radiyallahu anhu ana abdullahi ibn mas'ud kenan ibn mas'ud radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr ma ji salasa yace sibabul muslim lalle zagin musulmi fusuq wannan fita ne da da'a fasikanci shi ma ya kasu guda biyu akwai fasikanci wanda yake na kafirci akwai kuma fasikanci wanda ke ne ke duna kufurin wancan kamar yadda munafunci kala biyu ne kafirci kala biyu ne to haka fasikanci shi ma kala biyu ne ibrahim al-harabi ya ce asibab a shaddu min asab ya ce shi ne ma sama da asab sau da hu an ya kula rajul ma fi shi ne mutu an ya kula kenan fi rajul ma fi wa ma laysa fi ka faɗi abin da akwai shi cike tare da mutum da kuma akwai abin da babu ma shi tare da shi kaga Allah subhanahu wataala a urfi wanda yake na alkur'ani an zayo an kawo shi bayan kafirci wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan saboda haka yana ma gaba da al-isyan shi fasikanci kenan wannan ya nuna hadarin cin mutunci ko kuma zagin wanda yake musulmi a wannan hadisi zamu ga akwai girmama haƙƙi na musulmi da kuma hukunci ga wanda ya zagi musulmi da fasikanci saboda haka yayi nuni ka wannan imam al-bukhari ya fitar da shi gurare ya fitar da shi kenan الفتن باب لا ترجعوا بعد كفارا يا فتر شيء كتاب الادب باب ما يلها من السباب kenan ma yulha min asbab an yi hanin musulmi ya zamanto suna zagegeniya da junansu nan kuma an kamanta shi bil kufr saboda yana daga sha'anin waɗanda suke kenan kafirai aibanta masu imani kaga ai kafirai yana daga sha'anin su zai faɗi magana mai kyau akan musulmi shine zagi shine cin mutunci ko kuma an faɗi wannan dan kaiwa mubalaga da kuma tsoratar da mutane sai aka ce sababul muslim fusu saboda haka fasikanci kenan aikata wannan wannan kuma raddi ne kai tsaye a kan wanda suke murji'a cewa aikata irin waɗannan ɗabi'u suna daga ɗabi'un da suke ragewa imanin mutum su tado shi daga matsayin mumini su maido shi kenan matsayi na wanda yake ya aikata ɗabi'a irin ta fasikai Allah kare wani ya karanta عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دق عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ما صلى الله عليه وسلم يا فتور بتكين جدا يخبر بليلة القدر يلا برتا مصابي بليلة القدر دا لوكة در ليلة القدر معناه يتشو مسدرين كزاني فتلاها رجلان من المسلمين هيك سامو دنسو جوكو غدا بيو daga cikin musulmi fatalaha sai suka zamanto sun yi husuma ma'ana sun dinga gardama da jayayya ta yadda har suka daga muryarsu to kaga kuma daga sauti wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana jayewa Allah yayi ma al'umma fushi sannan kuma gashi a masallaci gashi a watan Ramadan wanda yake mai albarka gashi kuma tanazu ne wanda wala tanazu fa tafshalu wa tadhhabu rihukum kaga sai bai sababin wannan an samu daukakewa waɗannan mutanen ibn dihiya ya ce su ne abdullahi ibn abi hadarar da kuma ka'ab ibn malik da kuma ka'ab ibn malik saboda haka fatala harajulan min almuslimina sai aka samu waɗansu mutane guda biyu daga musulmi sun yi jayayya fa qala hima ke ce inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr na hoto ne dan in ba ku labarin in ayyana muku lokacin daren lailatul qadr a wata ruwa ya ce ma'ahu ma shaytan tare da waɗannan mutanen da akwai shaytani bakin ciki ne shaytan sai ya zo tun ya shiga kenan ya sa su sai kuma abin ya zama to alkhairi tunda koye yaushe ne daren lailatul qadr sai zame ma al'umma musulmi alheri wa innahu talaha fulan wa fulan wani da wani sai ya zama to sun yi shayi nan gurin sai aka ayyana su saboda ka gami abinda suka ya saba ma abinda yake ka'ida da su sahabbai abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya ladabtar da su la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi farufi'at sai aka daukake ta ma'ana ka daukake mi ainin dare din ba aka daukake ta ba gabaki daya kamar wanda waɗansu sai suka gino akan wannan suka ce kenan da daren lailatul qadar a wancan lokacin da akwai ta amma kuma yanzu an dauke wai babu saboda farufi'at gaba ɗaya kenan wasa ya kuna khairan lakum ya ce amma tabbas zai zamanto alkhairi ne a gare ku iltamisu ha fi saba'i wa tis'i wal khams ku yi lalibanta amara dara 27 da 9 da kuma da biyar imam al-bukhari ya fitar da wannan a cikin kenan ma'rifatu raf'u ma'rifatu lailatul qadr li talaha an-nas daukakewa sanin yaushe ne lailatul qadr saboda husuma da aka samu ya fitar a adab kuma babu ma yunha min asbab wa ta'al babun da yake hani akan asbab wa ta'al dalili ne wannan a ciki cewa yin jayayya ko husuma tsakankanin al'umma musulmi abin zargi ne ba a san wannan illa in ya zaman to kenan abu ne dan tabbatar da gaskiya sannan kuma sababi ne da yake jayewa ukuba ta ma'ana shine haramta abu sannan kuma gurin da kenan ake yin wannan shedani yana halarta kaga yamma aki sara sai ce ma abu ma shedani akwai shedani tare da su to kuma duk inda ya zama akwai shedani ana daukakewa albarka da kuma alkhairi na gurin shi yasa zaka majalis na ilimi sai zama babu wannan saboda gurare ne da mala'iku suke halarta guraren da zaka samu ce akwai shedanu gurin to dama guraren sun yi nesa da mala'iku to wannan sai ya jaza kenan halarta shedanu a guraren sannan kuma alkhairi ne iya hakan ga al'umma ta musulmi a ciki kenan akwai zargin kenan jayayya da kuma husuma tsakankanin al'umma ta musulmi da kuma zabarasuwa a bisa neman daren lailatul qadr shi yasa sai aka bude sai aka boye saboda maki sai ce iltamisuha kenan ya nuna akwai ta ba dauke ta ba iltamisuha ku neme ta amara ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam barzan yawman linnas فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي, وتؤدي الزكاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رؤاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يؤلم, يؤلم الناس دينهم عن أبي هريرة رضي الله عنه daga sayyidina Abu Hurairah Allah kare da gare shi kala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maji sallallahu alaihi wasallam ya kasance barizan yawmal linnas wani ne yana a sarari yana fili ma'ana yana bayyana linnas cikin mutane mafi yawa baki in suka zo suka rasa ganewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba wai wata karaga aka ka aka ajiye mushi ba ko wani abu aka kawo wata shahuda ta musamman wanda da ka zo ka san gurin salma shi ta ne su ba haka bane ya ka zo kawai cikin sabai zaka ci dini cikin sallallahu alaihi wasallam da an hoto kin ba wai zama bane ake a hoto gashi dan shehu ya zauna na a aka haduwa to mutane suka zo wasu sai su juya wajen sayyidina abubakar wasu sai su juya to wanda yasa sai sahabbai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata alama wanda kenan za a gane saboda haka barzan kenan yana hili ya huto kenan ta yanda kenan da ka zo kana ganewa linnas fa ta rajulun sai wani mutum ya zo mai faƙala ya ce mal iman ya rasulallah mal iman menene imani fara al'iman an tu'mina billah wannan hadisi shine hadisi jibril shine hadisi wanda imam nawawi ya kashi na biyu kenan a cikin arba'una go ya kawo shi tare da cika shi imam muslim ya fitar da shi tare da sababi wanda ya haya bin ya'mar yace kana awwalu man qala bil qadar bil basra wanda ya fara kirkira aqidar qadariyya a basra ma abadul juhani da ce ma abin jihani ne fantalaktu ana wa humaid ibn abdurrahman al-himyari ne da humaid ibn abdurrahman al-himyari al-himyari sai muka yi tattaki mutam hajjeni aw mutamire mun yi tattaki mun tai haji ko kuma mu yi umara yace fa kunna sai muka ce laula qina ahad min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce mu haɗu da wani daga sahabbai na maki sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu mu tambaye shi amma yaqul haula akan abin da waɗannan kaga raba gardama kenan babu annabi sallallahu alaihi wasallam to sahabbai kenan su suka zama gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace sai ku aka datar da mu Abdullahi ibn Umar sai muka zaman to mun kewaye shi dai dama dai hagun sa muka tambaye shi dangane da waɗannan yace to na rantse muku da za su ciyar da dutsen Uhud ga baki ɗaya Allah ba zai karba ba ni ba su kuma yace naji babana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama na hamdu inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga to nan gurin sai aka zo da barizan yawmal linnas barizan yana fili kenan gashi na fata wa rajul dama Allah subhanahu wataala ya tsara shi yasa zaman ma da maki salasai sai zaman to ya sha bamban da rabo shi yasa mutumin yana zawwa tattaki kaga ai bako ne alama bako yazo to kawai take sai zo shi takin takin takin bai wata wata ba kawai ya san inda ma keke sai zo shi sai zamna ya dangana fasa na rukubatai ila rukubatai ya zama wanda yake na ladabi shi da kanshi kuma ya kimtsa ya shiga ta makaranta a wata ruwa ya ce yana tashin kamshi ya ce ya gyara gemun shi kyakken gemu saboda ɗalibin ilimi ana so a ga ɗalibi na ilimi na sunna daga ayyuna duka sai kawo siffofin a cikin shi ka koma za ka gane dubban zuwa makaranta da na kaza duka ya tara ci a gani sau da aka ba ta rajulun faƙala mal iman sai zo ce mal iman menene imani an yi tarjama babu ko menene tarjama na kenan baban da yake bayyana tambayar da mala'ika jibril ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da imani da musulunci da kuma ihsani da kuma yaushe ne alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mushi wannan saboda haka kana barzana fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo kaga rajulun kenan wani mutum sai aka zo da shi munakkar kamar yadda a can gurin sai ke cewa me wala ya'rifu minna ahad mal iman yana zawa sai ce mal iman qala al-iman an tu'mina billah a wacce ruwaya kaga ya fara da mi akhbirni an islam mal iman qala al-iman an tu'mina billah kai imani da Allah wa malaikati da kuma malaikunsa wa bil qai a lokacin da aka kawo imani kenan shi kadai ya hada ayyuka na zahiri da na batini lokacin da aka hada su da al-islam kenan islam ya dau ayyuka na zahiri imani kuma ya dauki ayyuka waɗanda suke na batini wa bil qai wa bi rusuli sannan kuma da haduwa da Allah wa bi rusuli da kuma manzanninsa wa tu'mina bil ba'th sannan kuma tu'mina bil ba'th ka gaskata da al ba'th tashi al qiyama ma'ana gaskatawa da tashi al qiyama da kuma abubuwan da za su biyo bayan zaman kabari shine kamar sirati mizani aljanna wuta duka wannan shi ake nufi da wannan ta da annabawa shine wa an tu'mina bil ba'th manzanni duka gabaki da wa tu'mina bil ba'th qala mal islam sai ce to me musulunci qala al islam yace musulunci an ta'budu Allah shine ka kade ka bauta ma Allah shi kade wala tushrika bihi karka mashi kakka yi shirka da shi ma'ana kakka yi masa tarayya wa tuqimas salata sannan kuma ka tsayar da sallah to tu'addi zakka kaga nan duka an hade ne yin tauhidi rashin yin shirka tuqimas sala tsayar da sallah ta da rukunanta da kuma wajibobinta wa tu'addi zakka ka bada zakka al mafruda wa tasumu ramadan ka azumci ramadan qala mal ihsan sai ce mal ihsan anan gurin kenan bai ambata ba aikin haji bai ambata ba aikin haji wanda kuma a can kenan ya tabbata da wannan saboda haka anan gurin sai ba kawo ba kenan wa ta wa tasumu ramadan bai ambata ba haji kenan ko dai la Allah mantuwa daga rawi malamai suka ce ko kuma wani abu makamanci haka amma ya zo kenan wata hujjar bait in istata'ta ilaihi sabila in har ka samu ikon wannan saboda haka sai ya ambata mishi rukunai na addinin musulunci guda biyar sai ambata guda hudu kenan ba a kawo ba haji sai kuma rukunai waɗanda suke na iman da sai ya ambata mishi qala mal ihsan yace to menene al ihsan qala an ta'budu allaha ka'annaka ta yace abinda ake ce ihsan shine mataki na muraqaba an ta'budu allaha shine ka zamanto kana bauta ma ubangiji ka annaka tara kana bauta ma ubangiji tare da cikar ikhlasi tsantsar ikhlasi ka annaka tara kamar kana ganin Allah subhanahu wataala ma'ana ka halarto da girman Allah subhanahu wataala ka halarto da cewa ubangiji subhanahu wataala ho yana ganin ka saboda haka wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi as-sajidin saboda haka alam ya'lam bi anna allaha yara shin baka san ba bai san ba cewa Allah subhanahu wataala yarahu to ka halarto da ubangi a lokacin da kake sallah a lokacin da zaka ba da sadaka karka kallo anda zaka ba karka kalli mutane kawai kallo waye yasa kai kai sadaka lokacin da zaka yi ibada karka kalli ibada tuno wanda ya saka so ake ka tuna wanda ya saka to zai ka ga girman shi baka gaba kenan girman abin da zaka bada ko ka ga kanka ba za ka ga girman kanka ba ba za ka ga wasu mutane kawai wa za ka gani Allah subhanahu wa ta'ala girman ubangiji da ya saka sai yasa jibril sai ce mal ihsan menene al ihsan sai ce kenan al ihsan an ta'budu Allah shine ka zamanto ta'budu Allah kana bautar Allah subhanahu wa ta'ala halin kasancewarka a ibada ka annaka tarahu kamar kenan kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam takun tarahu in baka zamanto ba kai bawa kana ganin Allah ma'ana ka ci gaba fa in lam takun tarahu ko da baka zamanto ba kenan kana ganin Allah subhanahu wataala shine ma'ana ci gaba da ibada ka abu sami halarto da ganin girman Allah fa in lam takun tarahu ko da baka zamanto ba kana ganin Allah fa innahu yaraka so da shi Allah subhanahu wataala ai yana ganin ka kenan al-ihsan shine al-ikhlas ko kuma kyautata ayyuka ko kuma kyautata aiki ta yadda bawa zai kai mataki wanda yake na muraƙaba wannan ababe wanda yake na wajen makurumi na halin sunna shine ƙarshen kololuwa wanda mataki kenan ya imani ya kasu mataki uku kaga al-islam al-iman sai kuma al-ihsan a maratibul islam shine kololuwan matsayi inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna saboda haka kenan wannan shine matsaya wadda take ta halarto girman Allah matsaya ta muraƙaba wanda wannan bangaren su baye gulat suna da fasarar da suke mashi su suna cewa fa illam takun tara wannan yana nuni iya daga dalilin su da suke kan hujja akan fana'i saboda haka su fa illam takun wai ma'ana mataki ne na ƙarshe wanda zaka zama kenan kanarki ka kai mataki na zaman tawwa Allah wani lokaci wani a rediyo yana wa'azi a rediyo na garin nan da ya zo ka wannan sai ce in fa illam takun ya ce malaman ma'arifa sun san wannan takun ya ce kan nan malaman ma'arifa sun san abin da hakikanin abin da ake yi wai fa illam takun in ka kare kenan kayi fana'i ka zama Allah ka gani fa illam takun kenan in lam takun ma'ana lam takun shay'an yanzu ka huta daga mataki na dan adamtaka ka huta daga wannan mataki su mataki uku ne fana'i wurin su saboda haka mataki uku ne akwai mataki wanda yake na fana wanda yake na alfana'u an suwa fana an suwan suwan mashuhu kada ya zama to kenan ka kauce daga fana ka kare daga duk wani in ba kenan ubangi subhanahu wataala babu wani ka zama kai ma kamar kenan mataki na ka kai kenan wannan inda ka kai mataki na zaman tawwa shine tun mutum yana la ilaha illallah ko la ilaha illa ana illa ana illa ana shi to wannan shi shine abin da Hallaji ya ce ma fi jibbati illallah mamurukum tata kadami to wannan shine mataki na fana'i su a wajen ka kai yanda zaka ji kawai kai ma ka zama to kamar Allah to su wai fa in lam takun kenan in lam takun babu kai kenan kai fana'i ka kare ka hutar ga matakin mutum shine wanda zaka ga kamar suke haukace wannan to shine matakin wannan an kai wannan to wannan kaga wannan banna ne kenan ka ce wai akwai alfana an shuhudu suwan akan wai ganin duk wani wanda ba Allah ba saboda haka kenan kawai Allah ne kadai zaka halarto ko kuma Allah ne kadai kake gani to wannan kaga kuskure ne a ce mutum zai kai wannan mataki annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba kuma ba shi bane manufar da ake nufi akan kenan wannan sai kuma yace akhbirni ko قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة يجي يوشي ني القيامة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل سيجي ما المسؤول عنها بزمن توبة المسؤول عنها أبن تنبيه لك القيامة بأعلم من السائل ما في سنة ما في سنة لوكا تنت لك من تنبيش duk wani wanda za a tambaya mal mas'ul anha sai zo da lafazi wanda yake mafi kaiwa matuƙa wajen korewa mal mas'ul anha bai zama duk wanda za a ma tambayar tashi alkiyama ba duk wanda za a tambaya yaushe ne alkiyama bai zama ba bi alama min sa'il mafi sanin lokacin ta daga mai tambaye shi saboda haka ni da zaka tambaya ban yi ka sanin yaushe ne lokacin ta duk wani wanda za a tambaya yaushe ne alkiyama saboda wane ne ya kade ta sanin lokacin ta Allah subhanahu wataala kenan shine mal mas'ul anha bai zaman to ba al mas'ul anha abin tambaya da ita wanda za a tambaya lokacin tashi alkiyama yaushe ne bai zama ba bi a'lama min as-sa'il mafi sanin yaushe ce tashi alkiyama min as-sa'il daga wanda yake mai tambaye shi saboda haka ilimi na alkiyama ubangiji subhanahu wataala ya kade ta yana daga abin da ubangiji subhanahu wataala shi kade ne ya tasirantu da sanin yaushe ne yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha suna tambaye ka alkiyama yaushe ne zuwanta kul innama ilmuha indallah kace sanin yaushe ne tashi alkiyama wani al'amari ne wanda yake gurin Allah subhanahu wataala saboda haka mal mas'ul anha bi a'lamu min as-sa'il wanda ake tambaya bai zaman to ba mal mas'ul anha bai zaman to ba abin tambaya daga ita bi a'lama wanda yake mafi sanin lokacin ta min as-sa'il ibnu rajab Allah ya kanshe da rama yace anna ilmal khalqi ilmin halittu gaba ɗayan su fi waqti sa'a sawa wajen sanin yaushe ne lokacin alkiyama duk ɗaya ne a nan gurin ilimi ne wanda duk halittun Allah sun yi tarayya ma'ana mala'ika jibril kai da kake tambaya ta to wan ni ban yi ka ba sani ni da kake tambaya ta matsayin malamin ka to ban yi ka sani ba kai duk ma wani wanda zai tambayi yaushe ne tashi alkiyama a matsayin bai sani ba ko to wanda kake ga ya sanin shi ya yi kamar rashin sani saboda haka shine karshen kaga kokuwa na korewa yaushe ne tashi alkiyama sau da haka sai ce wasu uku biyar ruka an ashiratiya amma sannu zan baka labari an ashiratiya faliyar duru na illa sa'ata an ta'ata yawan ba ta tanfa ƙarsha'a ashiratuha sai ke ta idza waladatil amatu rabbata rabbaha idza waladatil amatu a lokacin da kaga baiwa ta haifi rabbaha uwar gidanta wa idza tatawala ru'atul ibli buhumi a lokacin da kaga tatawala sun dinga tsawaita gasar gini ru'atul ibli wanda suke makiyayan raƙumma albuhumi raƙumma ma baƙaƙi aka ce babu mugu kamar raƙumi wanda yake kenan wannan ko kuma idan ta tsawala ru'atul ibil buhumu kuma sai zaman to ru'atul ibil makiyayan raƙumma albuhumu shi kuma siffa ta kenan ru'at in kenan waɗanda suke kenan kidmammu ko kuma ka ce dubgaku saboda kenan mutumin da babu mai ilimi a tare da shi illa sana'a shi fil bunyan suka zamanto sun dinga gasar tsawaita gini kenan cikin gini fi khamsi tana ci ababe guda biyar wanda la ya'lamuhunna illa Allah babu wanda ya san yaushe ne sai Allah subhanahu wataala tabbas wannan hadisin malamai sun yi maganganu guda hudu dangane da me ake nufi da idza waladatil amatu rabbataha ko kuma rabbaha ibnu hajar yace mafi rinjaye a cikin waɗannan maganganu yace shine an yaksura al-uquq fil awlad za a samu yawato fantarewa bangaren biya fa yu'amilu waladu ummuhu mu'amalata sayyid za ka ga ɗaya na ma uwar shi mu'amala ta kamar shi ne ma mai gida shi ne ubangidanta saboda haka zai dinga mata kenan mai ɓangaren ihana wulaƙanta ta duk sabbi tsoki da zagi wa darbe wasu ma bugu kaga ya ana ji sai ka ji an ce wani ya biki uwa wani ya yi kaza wani ya kashe wani sikhidam sawa hidima ka ga misali yanzu kai sahabi ne mamman shi za ta zo ta zama na tsarewa mai abinci ta mai hidima ta yi kaza irin wannan wayan da ma kake gare mai dama dama kana neman ilimi to yanzu sahabi ne za a yi wannan ma'ayyar shi ta zo ta dafa mushi turu ta kushe hidima ta yi wasu su su ne suke ta hidimar cikin baro isra'ila wanda aka ba mu labari mai zuwa ya samu madara ya kawo iyayen da suke hidimtawa a'a kai ne za ka je gada shi ne ma za ka ga koyon da wasu ya dinga in suna son su nuna a nan sarasan kana fi mihinat ahli sai ya dinga cewa wai ka taba ma matarka wanke wanke ka taba mata shara wa ya ce a ce ma aka yi annabi ya dora ma matan shi tukunya da wani sutu ko kuma ka ce wanke-wanke da kaza haka ake ne shi ne mihina da ake nihi na abin nan kuma a gehe ɗaya ya kamata mutum maimakon ka ce mai je mutum zai je wani zame gwadala yana dafa ma mata shi tuwo ɗauko tana kwance kawai ya bata tuwo amshi tuwo ko kuma ya zo shi kenan tana bin ne wanke mata kaya ya mata wanke-wanke ya kaza ya kaza shi a nan kaɗai ne shi ne sunna to gehe ɗaya bai ma ƙoshe ba kai ma'aikin da ta aihe shi baka ce bai kaga he a ce ayye yi wanda wanda zai ma matar shi ya kamata ya fara da ma ma'ayyar shigo ya kamata ka je ka dafa ma ma'ayyar ka abinci ka yi mata nika ka mata kaza ka mata kaza ka mata kaza sannan ka zo ka gani to kaga a gehe daya ana kokarin kai da kanka hinka waye gari baka kula ba kana kokarin daukaka mata akan uwa saboda hidimomin da ake hodi ba cewa amma ma'ayyar su wadar bari su fida da kuma hidimtawa shi yasa fa atalaq alaihi rabbaha sai aka min itlaqin cewa rabbaha mai gidanta majazan a matsayin majazi kenan sai aka ambace shi a matsayin mai gidan saboda wa yake wa ake ma hidima kaga ai shine take ma hidima kaida kuma wanda ake ma hidima ai mai gida ne yaron shi yake mai hidima kenan yanzu ma'aihiya ta zama ita ce kenan baiwar shi shi kuma shine kenan matsayin uban gidanta saboda shi take yi ma hidima ko kuma abin da ake nufi almurabbi bai kuna hakikatan kenan sai zama yanzu shi kamar ma shine mai mai kenan mai renanta kaga sai zama bai kuna murabbi kenan sai zama shine ma kamar matsayin mai bata tarbiya mai gudanar da ita kaga sai zama hakika to wannan suna daga alamomi ne kiyama wanda suke kananu alamatu sa'a kenan sun kasu akwai manya akwai kananu su manya suka zo kawai lokacin kiyama ya tsaye to ran shi yasa sai ce an ashiratiha saboda ba lalle ba kenan me ya zamanto su sun ga manya kyau sai ce to amma zan baka labari akan ashiratiha kananu saboda haka ire-iren waɗannan su ne kamar hadisin Tirmidhi na Huzaifa wanda yace la taqumu sa'a kiyama ba za ta tsaya ba hatta yakuna as'adun nas bid dunya lukka abun lukka sai ya zamanto wanda suka fi kowa arzika a duniya ya fi matsayi a duniya mutumin banza dan mutumin banza ruwa ta ibn hibban ya ce la tanqadid duniya duniya ba za ta kare ba ta ta kona inda ibn lukka ibn lukka sai ta zamanto wajen lalatacce wanda yake dan malalaci hadisin anas wanda tabarani ya fitar yace bayne da yasa asulul khuda tsakanin kirkiyama kan ta tashi akwai wasu mayu da ran shekaru daga ciki cewa takufiha ruwaibida zaka samu cewa ruwaibida suna maganganu kalmar ruwaibida tace ya rasulullah su ai kuma ruwaibida wannan kalma amma ba kuwa ce kala yace as-safihu yantiqu fi amri al-am ka samu dolowawa yana magana akan amri al-am al'amari na al'umma na addini kaga sai ka samu wanda shi bai da alaka da addini wani alhamdu ma ba zai iya karantawa amma shi zai zo na baku fahimci ba addini ga yadda ake nufi wannan ba daidai ba ne ku gurguwar fahimta ku gama musulunci wai wani narcaccen ɗan boko wanda za ka samu cewa shi bai da ma'ana ba ma in ka tambaya ba kai a duniya ma ina malamin ka karatun ma da ake na wannan za ka ga wasu su basu da duk masu ba mutane wahala wani da ya tashi ma firimar ɗin shi ma alakwal ɗin kafare duk wamar da ake sha'a kai ta kafare aka saka ka ida ta kafare ka je kaza ka je kaso waje to irin wanda suka je kasashen waje suka ji masu da wannan su ne za su ringa gide ku ba ku fahimci ba musulunci eh ku karatun musulunci ma ba ku gane shi ba ba ku ma musuluncin fahimtar wannan ba to ka gani ta nan to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan wayan tuku fi ruwa bida shine kenan zaka samu asafiya tuku fi amrul amma mutum wanda yake dole yana magana akan lamarin amma yace idza usila al-amru ila ghayri ahlihi fantazir sa'a ya ka jingina al'amari ga wanda ba su cancance shi ba ko ku jira kiyama sha biye ce la taqumu sa'a ta yasirul ulama jahalan wal jahalu ulama kiyama ba za ta tsaye ba kaga ilimi ya zama jahilci jahilci ya zama shine ilimi saboda haka wannan suna daga al'amurra ko kuma alamomi na kiyama an yuda al-akhyar wa yarfu al-ashrar kaga an dauka ga waɗanda suke mutanen banza kuma gefe ɗaya ɗauka a kaskantar da mutanen kirki kaga yanda tsarin duniya yake tafiya inda ka rubuta qur'ani dubu in baka yi baboko kai kana daga jahilan da ake lissawa in qur'ani dubu ka rubuta sai ka samu wani wanda shi ka bashi cikin qur'ani ka ce ma nuna ma alifin sai dai ka yanka shi shine zaka zo na kai cire gulaka mutum gulaka yi kaza haka ake zawa yana zazzare maka faina wulakan ka kuma a ce duniya ana so ta zauna lahiya ai kaga zancen ma ta zauna lahiya wanda yaudarar kai ce kawai ka a shiga kabari ka ce ma duniya ta saboda an maida na Allah shine baya wanda kuma ba na Allah ba shine sama Allah subhanahu wataala ya ta imanin mu Allah ha to kamar lokacin ya tafiya shi kuma hadisin ka'ida ma a gurguje ne ake tafiya kakan ka koma jami'ar ulumul hikam da wanda suka yi abin nan kai kadai ma misali gaba ɗaya daga ciki da ake ɗauka kaga sai ka ga malamai sun yi sharhi mujallada to shi yasa kuma muna son majalisi ya zama a gurguje ne ake wannan kuma ana tsawaitawa sai dai dama an waɗi a baya duk lokacin da ake darasi to a ƙa'ida a kowane masallaci ma akan ƙara lokaci a ƙa'ida an ana darasi akan ƙara lokaci kenan mukan ɗan taƙaita kaɗan ne ƙarin mukan dan takaita amma duk inda ake akan wannan wannan ne amma abinda muka yi so dai mu takaita a lokacin da aka bamu da a samu a yi sallah kenan an ga mun dan tsawaita a yi uzuri an ga ma aran mama duba da akwai gabar da ba a katse ba. yanzu nan gurin an ware kawowa a shirat kananu to kaga ba a katse ba abin da an rubuta ne kuma sai a hudun rabi kuma satin gaba a hudun rabi to wannan kaga dole a karasa shi insha Allah abin da muka wadi daidai Allah tara mu gaba kurakuran mu Allah gafarta mana Allah subhanahu wataala dauka addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya kare kasan mu da dukkanin kasashen musulmi daga dukkanin abin da yake cutuwa ne a addinin mu da duniyar mu jami'an tsaron mu ubangiji subhanahu wataala ya taimaka musu Allah ya sabkar mana aminci da zaman lafiya وصلى وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا